سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام فالمسلم الكيس يتذكر ما أمامه من الأهوال فيستعد لها بساله الآمال فإنه يتذكر الموت وسكراته وغمراته فيزداد خوفا من الله الواحد القهار فيأتمر بأوامره ويبتعد عن نواهيه يبتعد عن الشرك والنفاق والاختطاف وقطع الطريق والغش والرشوة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك من أنواع المآسي يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخر الآية ويقول عز من قائل كل نفس ذائقة الموت ويقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقد أمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالاستعداد قبل نزول الموت فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فإن الإنسان لا يدري في أي ساعة وفي أي أرض ومكان يموت يروي الإمام البخاري والإمام ابن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك يعني لا تمدد الأمل وتؤخر العمل إلى أجل لا تدري أتدركه أم لا تدركه فالمسلم الكيس يتأهب للموت ذلك الموت الذي ما طلب أحدا فأعجزه يروي الإمام ابن حبان في صحيحه والإمام البزار في مسنده بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول أكثروا من ذكر هذه اللذات إخوة الإيمان فالمسلم النبيل يتذكر القبر وظلماته فإنه أول منازل الآخرة وهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار يروي الإمام أحمد في المسند واللفظ له والإمام أبو داود والإمام الحاكم بإسناد صحيح عن الصحابي الجليل البراء بن آزب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع راسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من هنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيسعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول, فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسه له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريه جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث ويقولون فلان من فلان بأقبه أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا ويستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار فيقول الله عز وجل اكتبوا اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتتره روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب أن كذب عبدي فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيه الوجه قبيه الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدنيا والآخرة ونسألك أن تزيدنا تمسكا بالكتاب والسنة في أمورنا كلها بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ينوى مسلمي lalle dukkan musulmin kirki zai rika tunawa da abin da yake gabansa abin da yake jiransa na wahalhalun bayan mutuwa wanda hakan zai rika sa shi yana taka tsantsan yana jawa kansa birki yana yin tattalin kyawawan ayyuka ta hanyar bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da nisantar abin da ya hana saba'un ya dace da son zuciyarsa koko ya saba da son zuciyarsa zai yi haka ta hanyar tsaye da tauhidi la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya kadaita Allah da ibada ya kadaita manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da bauta wa Allah da abin da shi kadai annabi Muhammad ya ce a bauta wa Allah da shi shi ne malam Muhammadun Rasulullah ta hanyar tauhidi ta hanyar sallah ya tsaye da sallah Allah madaukakin sarki cikin alkurani ya ce wa aqimus sala wa atuz zaka ku tsaye da sallah ku ba da zakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani dalla-dalla abinda ake nufi da zai da sallah in muka je sahihul bukhari za mu ga haka a rubuce muka je sahihul muslim za mu ga haka a rubuce muka je sunan abu dawud za mu ga haka a rubuce muka je sunan tirmizi za mu ga haka a rubuce muka je sunan nasa'i za mu ga haka a rubuce muka je sunan ibn majah za mu ga haka a rubuce muka je cikin masanid za mu ga haka a rubuce muka je cikin ma'ajim za mu ga haka a rubuce Allah madaukakin sarki alƙawarin tsare wannan addini da wahayi biyu wayin alqur'ani da kuma wayin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da sallah ta hanyar ba tsaye da sallah da ba da zakka nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani yadda ake zakka yadda ake zakkan zakkan dabbobi zakkan raƙuma zakkan shanu zakkan tumaki da awaki ya yi bayani yadda ake zakkan amfanin gona percentage nawa za a biya za a fitar ɗaya cikin goma wani lokaci ɗaya cikin ashirin wani lokaci yaushe ne za a ce nisabi ya cika akan mutum idan amfanin gona ne ai wannan bayani idan harkar tsabin kuɗi ne ai wannan bayani duka suna nan harubuce cikin hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ingantattu wanda ya juya wa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu baya yayi asara har abada babu shi babu aljanna har abada ya yi haka ta hanyar yin azumi ta hanyar yin hajji ta hanyar sadar da zumunta ta hanyar kyautata wa iyaye ta hanyar kyautata wa talakawa ta hanyar yin abin da ya kamata iya ƙarfinsa ta hanyar barin shirka ta hanyar barin kafurci ta hanyar barin munafurci ta hanyar barin ta'amuli da bokaye da masihirta watsi da su rashin zuwa wurinsu rashin gaskata su rashin kula su rashin karɓar labarinsu ko laburburansu ya bauta Allah ta hanyar haka ta hanyar nisantar rashawa ta hanyar nisantan algus ga masu mu'amala da mutane ta hanyar kasuwanci tun daga abin da ya shafi irin su kosai da funkasau da su masa da su alale da gari garin garin rogo garin masara garin menene da menene har zuwa harkar sayar da fetur da sauran kayayyaki hatta kayayyaki na gine-gine karafan na rodi akwai rodi mai kyau da ake da bakin karfe akwai kuma wanzo da ake yi ta hanyar yaudara da algisto da algush da saba ka'idoji karafa da masu da ake wanda ake kira ɗan bola suke tattarawa a cika motoci manya-manya a kawai kamfanonin shi za su narka su muku rodi wanda rodin bai da kyau kawai algusu a ciki da saboda haka algus yana iya shiga kowane babi na rayuwar mutane wurin mu'amalarsu tsakanin ‘yan uwansu su da su ya nisanci algus ya nisanci fashi da makami da garkuwa da mutane ya nisanci sata ɗaukewa mutum dukiyarsa ta hanyar dabara a ɓoye ko kwace da ƙarfi ido na ganin ido ya nisanci wannan ya nisanci shan giya da su caca da sauran ayyuka na sabon Allah zina luwaɗi da sauransu maɗugo da sauransu Allah maɗaukin sarki ya ce cikin suratu Ali Imran aya ta ɗari da biyu ya ko waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kada ku mutu ma'ana kada kuskura ku mutu sai kuna musulmi ma'ana kuna masu miƙa wuya ga Allah ciki da waje sama da ƙasa dama da hagu ta ko'ina ba wai gefe guda ba a bar gefe guda babu yadda za a yi ka yi addini bisa ganin dama ka sannan kuma ka samu sakayyar da Allah maɗaukin sarki ya yi wa momine alkawari to zai ba kai ne za ka zaɓa wa kanka ba ka ce kai ga abin da kake so kuma ka tarar da abin da kake so gobe kiyama ba ka isa ba sannan Allah madaukin sarki yanzu ya ce cikin wannan sura ta Alu Imran aya ta 185 yace ah kowane rai mai dandanon mutuwa ne ya kuma ce cikin suratul Ra'd aya ta 26 zuwa 27 dukkan abin da yake suratul Rahman zance dukkan abin da yake kanta mai karewa ne amma fiskar ubangijinka mabucin girma da girmamawa zai ci gaba da wanzuwa hakan Allah madaukakin sarki ya umurci bayinsa na gari da cewa su yi tattalin guzurin da za su tafi da shi lahira za su tafi da shi gobe kiyama a inda yace cikin suratul munafiqun aya ta tara zuwa ta sha ɗaya ya ko waɗanda suka yi imani kada dukiyoyinku da ‘ya'yanku su shagaltar da ku ku bar tuna Allah duk wanda suka aikata haka su ne masu hasara ku ciyar da wani abu daga cikin abin da muka azurta ku tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku a inda zai rika cewa ya ubangiji na me yasa baka jinkirta mini dan lokaci dan karamin lokaci ba domin in ta bada sadaka in kuma kasance daga mutanen kirki Allah sai ya ce Allah ba zai taba jinkirta wa rai ba idan ajalinta ya zo Allah mai yawan sani ne ga abin da kuke aikatawa shi mutum ko ma wane ne ko ma wane ne shi ba ya iya sanin yaushe ne zai mutu ba wanda yake sanin ga ranar da zai mutu bisa hakika babu wannan ko hukuncin kisa aka yanke masa cewa rana ta kaza wata na kaza rana ta kaza a lokaci na kaza ba za a cewa hakika ba ne ko yaƙini ne ɗari bisa ɗari domin ta yi kafin nan ma ya mutu ta yi kuma wani dalili ya zo ba a zartar da hukunci a kansa ba saboda haka mutum koma wane ne shi baya sanin yaushe ne zai mutu ko a wata ƙasa ce ko a wani gari ne zai mutu Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi na 6416 da Ibn Hibban sahihinsa hadisi na 698 daga sahabi Abdullah bin Umar Allah ya kara masa yarda ya ce manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya riƙi kafaɗata sannan ya ce ka zamanto tamkar baƙo ko matafiyi cikin wannan duniya sannan sahabi abdullahi ɗan umar ya kasance yana cewa idan ka kai maraice kada ka saurari kaiwa safiya idan ka kai safiya kada ka saurari kaiwa maraice ka yi amfani da lokacin lafiyarka domin lokacin ciwonka ka yi amfani da lokacin rayuwarka domin lokacin mutuwarka ma'ana kada ka riƙa yin dogon buri tare da kasa yin aikin da ya waje baka yi shi lalle dole ne a riƙa tuna mutuwa domin a yawaita yin tattali saboda rayuwar da za ta zo bayanta ita mutuwa ibn hibban ya ruwaito hadisi na 2995 da bazzar hadisi na 6987 da isnadi mai kyau daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda ya ce manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya ce ku yawaita tuna mai yanke jin daɗi mana mutuwa kenan ku yawaita sanya mutuwa cikin ajandar ku ba ta wurin zama cikin tunaninku ƙwaƙwalwarku da zuciyarku wannan zai taimaka mu wa musulmi bayan mutuwa da magaginta akwai kuma kabari da duhunsa kabari shine zangon farko a hanyar tafiya lahira sannan kabari ga kowane ɗan adam ko dai ya kasance dausayi ne a gare shi ko kuwa ya kasance ramin wutar jahannama ce a gare shi imam ahmad ya hadisi na 18534 da abu dawud cikin sunan hadisi na 4000 kiyama domin in dawo tsakaninsu da shi zai zama kamar nisan abin da ya duke ya kai mummunan rai ka fito zuwa ga fushin Allah sai ran ya nemi gudu ya rarrabu cikin jikinsa saboda neman gudu sai mala'ikan ya fizgo shi kamar yadda ake fizgo ƙarfin da ke tsami soyayyen nama daga cikin wato gashin tumaki sai ya dauke shi idan kuma ya dauke shi su waɗancan mala'ikun ba za su bar shi hannunsa ba daidai da kiftawa ido sai su karɓe shi su sanya shi cikin wancan tufar ta gashi mai kawai sai wani irin kwari na mushi da ba taɓa jin irinsa a duniya ba ya rika fitowa daga gare shi daga nan sai su haura da shi zuwa sama ba su gungun mala'iku ba face sun ce mai matuƙar muni haka sai su ce wani ne dan wani su kira shi da mafi munin sunan da ake kiransa da shi haka dai har su kai shi zuwa sama ta farko su nemi a buɗe ma kofa sai a ki buɗe musu da nan sai da matsira da amincin Allah ya karanta ayar nan take cewa ba za a buɗe musu tsofaffin sama ba kuma ba za su shiga aljanna har su babbar iya ta shiga kofar aljanna sannan har yanzu ya karanta ayar nan take cewa wanda ya shirka da Allah to yana kama da abin da ya faɗo suka shafe ko daga nan sai ce ha ha ban sani ba sace da shi menene addinin ka sai ce ha ha ban sani ba sai ce da shi ba ne mu'min nan da aka aiko cikin ku sai ce ha ha ban sani ba sai wani mai kira bawa na ya kare daga wuta ku buɗe kofa daga wuta sai zafinta da iskar ya rika zuwa masa ta kabarinsa a kansa har haƙar ƙarƙarƙa su sa sannan sai wani mutum mai mummunar fuska mai barin gaske ya zo masa ya ce ya ci ina yin maka albishir da abin da zai bakanta maka rai wannan ya ce kawarin zuwa sai ya ce da shi fuskaka fuska ce mai zuwa sai ya ce ya ce da shi sai ya ce ni ne mummunan aikinka sai ya ce ya ubangiji na kada ka tsaye da kiyama ƙarshen hadisin kenan wannan hadisi mai girgiza zukatan mummune ɗan wa musulmi wannan shi halin da kowane mutum yake samun kansa a cikinsa a lokacin da ya zo dab da mutuwa da bayan sanya cikin kabarinsa muna roƙon Allah ɗaukin sarki wato ya sanya mu cikin bayansa na ƙwarai masu bin littafinsa masu bin sunnar manzonsa saboda ƙafa masu gujewa duk musamman bidi'an nan tsohuwa sabuwa bidiyar take ikirin hadisi sai alkur'ani kawai gangamin wasan iska na jahili dan tamore haka kawai suka kike wasu ma daga cikinsu ko mafi yawan sosai na sallah Allah gaba daya lokacin suka ga dama za su fuskanci ka ni zuriya ka yaye ni da musibu shikenan kuma sujada shikenan an gama sallah don hujja su shine ita ce ai Allah ya ce ake musalla ku tsaye da sallah shi kuma sallan nan larabci ne ma'anar sallah kuma da larabci addu'a ba haka ba magana mu mu gaina aka ce a irka a yi sujada a tsaya a fuskanci gabas a karanta fatiha da sura a kama rukuyi a sake dagawa a zanna a sake zo gani ba taba ganin bakar bidi a irin wannan ba Allah ka tsare mu da dukkan bidiyoyi dan wa musulmi lalle ne mu kula mu kula kula da maslahar addinin kula da maslahar al'umma mai duk abin da kamata mai riko da gaskiya zaman to masu amana kula da ƙasar mu ta yadda ƙasar za ta yi kyau yadda kowa da kowa har da gurgurar amma ba a ci gaba da ko ta yana abubuwa ba sa tafiya da ko ta yana abu ko ta yana ba daɗi yana abu da ya mutu jirgin sama daga abuja zuwa yola an rubuta ne jirgin mu tashi daga abuja zuwa yola karfe tara daidai na safe saboda ka karfe shida da rabi na bar masauki na zuwa airport na zo zan yanki a da ke kira boarding pass kayan guda maka yanzu ka gama biyan kuɗin jirgi za ka wuce ka zanna ka je lokacin da za a ce ko magen ka ne wajen ba zai ta yi an zaɓa da tuntun kashin jirgi ba zai yiwu ba sai karfe ɗaya da minti ya yi to ba yi da saboda haka kan bodin ba su da na zama karfe ɗaya bayan ya zo babu labarin jirgi kuma ku gaya mana ba ba sa yi kanin ka gaji ka je ka tambaya mai labarin jirgi aka ce a to jirgi sai karfe karfe uku ya zo ba da jirgi mu bai tashi karfe biyar